أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah yau muna 26 ga watan 12 2020 kamar yadda kowa ya ga sanarwa na cewa yau insha Allah da za a gabatar da maudu'i wadda za a yi magana a kan shehu tijjani da barrantar ɗariƙarsa daga shi'anci to yau kuma allah ya sa shi malam bai samu zuwa ba to sai muka ɗauko ɗaya maudu'in namu wadda yau insha allahu ta'ala za a gabatar da shi jiya kowa ya ji abin da aka gabatar dangane da darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin alkur'ani da hadisi to dama kamar yadda aka shirya maudu'an akwai maudu'ai guda biyu wanda aka kassase su saboda wani mutum da ake ce masa jabberin kano abinda ya sa aka kassase waɗannan saboda shubuhohi na shi'a wanda ya ɗauko kungila daga ƙasashen waje ya shigar da su a cikin ɗariƙa ko kuma yake son ya shigar da su cikin ɗariƙa da kuma fassara na ƙarya da juya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai yanda suke nufi daban abinda shi kuma yake fassara ma jahilai daban to wannan abin da yake yi na cin mutuncin sahabban annabi da irin wannan fassara muke son mu daidaita mu hare shi akan wannan fassarar da yake yi da ɓata hadisan annabi da kwangilan da ya ɗauko daga shi'a muke son sha Allahu yau sai ya ji abulfatai assani za mu ba da samfur daga cikin ire-iren waɗannan hadisai mun san suna da yawa amma yadda muke fahimta hatta jahilan ma wasu suna gane irin barnan da yake yi saboda haka muka ga cewa za mu ɗauki wasu ne kawai daga cikin irin waɗannan hadisan mu ba da samfur da yadda malaman ahlus sunna wal jama'a na gaskiya suke nufi da kuma shi yadda yake fassarawa na ƙarya da shi an ci. saboda haka za a haska waɗannan hadisai a takaice a nuna wa mutane yadda annabi yake nufi da hadisansa da yadda malamai yawa na a zama na gaba kenan za a yi wannan saboda haka yanzu dai za a ɗauko wasu daga ciki za a yi bayani da kuma irin abubuwa wanda yake yi wajen ɓata addini da ɓata tafiyanmu na sufaye saboda haka insha Allah kowa ya saurara ya ji yadda insha Allah wannan maudu'i zai kasance a karmakallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم salatan tu'arrifuna biha iya bayan haka limamin wannan masallaci mai albarka da yake zaune tare da dukkan manyan malamai waɗanda suka halarci wannan majalisi mai albarka a ƙarƙashin wannan tafiya ta mu'assatul anwar tun daga kan shehul hadi shehu muhammadin nasir shi ahmad isa jaja da sauran yan uwa dai wanda ga sunan kowa an ce za a ambaci sunansa fa huwa ahlul lidhalika ya cancanta ayi haka sannan wato kamar yadda kuka ji shehul hadi ya yi jawabi wajen gabatarwansa yau wanda ya kamata ya kasance akan wannan kujera don gabatar da karatu shine khalifa al-doktor kabir a sheikh aliyu tsafe wanda shine ya cancanta zai gabatar da wannan karatu na maudu'in da za a yi yau shine maudu'in barrantar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da ɗariƙarsa daga shi'a da shi'anci kasantuwan ana samun waɗanda suke baƙi haure cirani suka zamanto mana ɗaferu suka shigo mana da waɗansu irin aƙidu waɗanda waɗannan ba zai yiwu a karɓe su a tafiyar addinin musulunci ba ballantana tafiya da take kan ƙadamin al'ihsan an ta'abu da Allah ka annaka tarahu na ɗariƙar maulan mushu a madu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a alan sayyidi burhan wanda ba zai yiwu a karɓi waɗannan abubuwa ba to sai ya zama na kun tsara yadda kuke so shi kuma Allah ya tsara yadda yake so sai ya zama na tsarin Allah shi yake da rinjaye akan tsarin ku inna Allah ya alu wa la yu'la alaihi ya zama na shi a khalifa Dr. Kabir ba zai samu halatta ba saboda mura da yake fama da ita wanda muna roƙon Allah ya bashi lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka nemi to da wa za a yi switching dama maudu'i na zai kasance ranar talata za a gabatar to sai ya zama na duk maganar da muka yi da shi ɗazu ne karfe hudu bayan la'asar muka yi magana da shi muka san ba zai samu zuwa ba to ba zai taɓa yiwa kuma a ce an bar gurin da za a gabatar da maudu'in ya zama to farir ba wani abin da za a yi ba bayan kuma an sanarwa duniya cewa lallai yau za a gabatar da wani abu sai na yi waya da sauran yan uwa gaba ɗaya sai suka ba da shawara suka ce da shi kansa dr kabir ya ce to a gabatar da wani abu a wannan gurbin to maudu'i na kamar yadda kuka ci shaulani ya faɗa dama akwai ni da saidi muhammad nasir abinda muka yi za mu gabatar da karatu a kai za mu gabatar da karatu a kan wannan bajabbere na kano dama mun saba mu ɗiɗara shi mu ɗona shi mu harbo shi mu gano gadar zaransa ina ya tafi domin a haska wa duniya su gane ƙaryansa to in allah yadda ba a samu canji ba maudu'in da zan gabatar akan jabberi da wanda shehu Muhammadu Nasir suna nan za a gabatar da su babu canji illa iyaka abin da zamu yi yau a wannan gaba shine akwai waɗansu abubuwa wanda akwai maudu'i da wanda shehu Malam Jaja da shehu Junaidu za su zo su gabatar akan Adamu Mina wannan yaro na Mina wanda ya fito yake cewa a yana zagin sayyidina Umaru yana kafirta shi to ala ayi halin ko mahaifina wanda ya haife ni ka zo ka kafirta in dai ni dan kirki ne bai kamata a ce na yi shiru na kyale ka ba ballantana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muke daukan su irin su sayyidina Umar sun fi uwa sun fi uba dan ko mahaifina ne ya nemi ya taba sayyidina Umar zan saba da shi akan taba sayyidina Umar to ballantana wani bare dan baɗin baɗaɗa dan can cikin ƙabilun wani yanki a Neja malam masu shan burkutu kawai ya zo ya dira a kan sai da na umaru radiyallahu ta'ala anhu mu kyale shi wannan ba zai yi ba idan ma muka yi shiru bayan muna da abun faɗa wannan ya zama na Allah tabbas zai tambaye mu akan waɗannan abubuwa don haka ya fito a fejin sarki zaki kamar yadda jama'a suka gani wai ya je wai shi hujjojin da zai la ilaha illallah wallahi ɗazu muna tare da sayyidi Muhammad Nasir abin da zai ban mamaki jama'a a ce wai a cikin al'umman annabi ne kake kokarin kokuwan da wasu wai sai ka kara mutuncin abokan annaba idan su kuma wanda mutum yanzu ka kaddara cewa mahaifinsa yana zaune mahaifinsa mutumin kirki ne amma sai ya zama na abokan mahaifinsa mutanen banza ne ko da giya abokan mahaifinsa suke sha ka fito ka ce za ka dira akan abokan mahaifinsa wallahi sai ya ji wani abu a ransa ba zai ji daɗi ba ba zai yadda ba to ballantana sahabban annabi Muhammadu sahabban annabi muhammadu mu a itikadin mu babu abin da Allah bai zaba wa manzon Allah ba tun daga kan iyaye sahabbai gurin zama ko ina in dai har za a ce gurin da raudar annabi jikin yanda annabi ya kwanta yanda manzo Allah yake cikin yanda annabi ya shimfiɗa ƙarƙarinsa malamai sun yi ittifaƙin cewa wannan gurin ya fi ka'aba ya fi al'arshi wanda annabi Muhammad gurin da annabi Muhammad ya kwanta wannan ƙasar ta fi ka'aba ta fi al'arshi to ina kuma abokan annabi wanda suka rayu da annabi suka ba da jininsu don kare annabi suka ba da dukiyarsu don kare manzon Allah wani ƙato kawai ya ci tuwo ya ƙoshi dan wata bakan mace a Afirka yau kawai ka zo ka zauna Umar bai yi daidai ba kai awa akramakumullah hasib nafsak kai wa kanka hisabi a hankalcen ka duba zaka ga baka da mizani ko ba duk maganar da ake yi din na yan uwa dukkan su in ka tambaye shi kace mai akramakallahu yanzu kai in tambaye ka kai kanka kai dan aljanna ne ko dan wuta in dai yana da imani abin da zai ce maka zai ce insha Allah ina sa ran ni dan aljanna ne amma bai da garantin shi dan aljanna ne ko shi dan wuta ne to ka gani la ilaha to kun ji ma shi bayarwa ma yake yi da wani baka fuskan sa gurin wai yana bada aljanna jama'a ku ji wannan abin yana taba sahabban manzo Allah to shi in mutum na da hankali aka ce kai da aljanna ne ko dan wuta wallahi zai ce shi bai sani ba amma dai yana sa ran Allah da zai shiga aljanna haka zai faɗa to amma kuma ya zama da ka zo kana hukunta sahabban manzan Allah to dalilin yin wannan karatuttuka akwai abubuwa a abu ya zo kan haddi mun daɗe waɗansu abubuwa suna faruwa a tafiyar mu ta tijjaniya malamanmu da shehunan mu Allah ya saka musu da alkhairi sun daɗe suna yin wani abu na gani duk wanda ya zo ya rabu da su sai su kyautata mai zato kawai sawa'un mutumin kirki ne ko mutumin banza ne sai a ɗauki tambarin alkhairi sai a yaba mai sai ya yi ta rabuwa da tijjaniya har sai ya go ya gini ga ya gama gina kansa ya gini ga ya gama gina kansa daga baya kuma kawai sai kaga ya fito da takobin ta'addanci zai zare akan tijjaniya babban misali akan haka abin da ya faru da jabbirin kano wannan yaro abdul jabbar kowa ya sani ba wanda ya san su ba wanda ya san kai barin ba ku wani sirri wanda an dade ana faɗa ba ma inkari akan walittakan si da abdulkadir radiyallahu anhu musamman wa khasatan jinin manzo Allah ne ta bangare biyu ta wajen uba da ta wajen uwa kun ga kadiriya ta riga tijjaniya zuwa kasan nan amma wallahi kafin tijjaniya ta zauna daram za a iya nuna ka a ce kai dan kadiriya ne ka boye kanka dalilin bayyana kadiriya shine yadda tijjanawa akwai wani tasiri Allah ya saka wa sharu rabi usman baba shine ya fara yi a cikin wake-wakensa zaka ga idan ya kawo shau tijjani sai ya ce da ɗan uwansa sidi abdulkadir jilani to in kowa ya sani a wajen a wajen abin da ya shafi tisliniyat din nan wajen 90s duk wanda yake jin wake-wake irin na wannan kasidun an san lokacin yadda zukatan mutanen ƙasar nan ta ta'allaka da yaban manzo Allah da wanda yake dan ɗariƙa da wanda ba dan ɗariƙa ba yana jin yaban annabi to kuma a lokacin babu wanda tauraransa ya kai tseko ya shura irin rabi usman baba to sai ya zama na ambatan si da abdulkadir da yake yi sai ya sunnanta wannan wannan abin sai ya raya sunan si da abdulkadir ya farfado da ɗariƙa kun ya farfado da ɗariƙar kadiriya amma da in ka je kace ɗariƙar kadiriya sai dai gidan shehu muhammadu nasir kabar allah ya saka mai da alkhairi allah ya ji kansa shi kan wannan ana yi za ka samu amma wai ka ji kadiriya a haka tana yawo abadan babu sannan kuma sai aka zuwa ka samu sauran mawaka daga baya shine za ku ji kowane mawaki ya zama mai sunna in ya tashi sai ce shehu tijjani sai ce sida abdul qadir sannan a kira shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kun ji dalilin samun sirrin yaduwar to tijjaniya da ta zo ta yi karfi yanzu sai ya zama da duk wanda yake son ya ɗaukaka yake kuma ganin tafiya ce yake so yi ta Allah dole sai ya dan fara da mutanen shehu tijjani wannan abu Abdul Jabbar da ya zo sai sa nan muke gaya wa waɗanda suke cewa wai malamanmu da mu hasada muke mai su ji tsoron Allah babu batun hasada a cikin wannan lamarin shekarun da ya yi aru aru yana da awassa shi da bakinsa ya faɗa babu garin da zai taka ba tijjanawa bane suka gayyace shi babu anguwan da zai je ba tijjanawa bane suka gayyace shi to wai da ba a yi mai hasadan ne ko me ya faru ya kamata su tambayi kansu wannan to kiɗa ne ya canza don haka rawa ya canza abdul jabbar ya tafi garuruwa da dama biyan da ya je almajiran shau tijjani su suke ɗaga shi suke kambama shi suke nuna shi da ya zo ya fara yin ta'addanci akan shau tijjani da ɗariƙarsa da malaman tijjaniya mu ma sai muka zara kan sakali ai da zato yake shi idan ya ce ya bar kare shau tijjani da shau barayin ɗariƙa za ta mutu sai ya ga ashe rayuwar ɗariƙa tana cikin fitan fitansa daga ciki ya daina magana akan shau tijjani to haka abu ya yi ta tafiya abdul jabbar sai ya zama da mu muka ɗaga shi muka kambama shi daga baya kun ga ya zama maki to irin su adamu mai naɗin nan wanda asalinsa ɗan izala ne asalinsa ɗan izala ne ya dawo ya fita daga izala ya ce ya dawo ɗariƙa daga ɗariƙa shi ma ga irin abin da ya zo ya zama a wannan lokaci to ana samun irin su da yawa kiran da muke yi mutane su daina ruɗuwa da mutum ya zo ya ce ni ina son shau tijjani a baki amma baka ganin sa da carbi baka ganin to ka tabbatar wata maslaha ya gani a jikinka wanda ba zai samu wannan ɗaukakan ba sai ya ɗan fare da almajiran shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu sai ke wannan to abin da ya faru kenan shi'a su ma yanzu sai suka shigo wannan rigar duk yadda ka je sai ka ga ɗan shi'a ya zo zai yi program sai ya ɗauko jawahirul ma'ani shehu tijjani ya ce malam ina ka bar kumaini ka je ka ɗauko kumaini mana ina ruwanka da shehu tijjani sai ka je ka ɗebo kumaini haka ne ka je ka ɗebo ayatul layi da ayatul layi duk suna nan ka je ka yi ta ɗebo su amma shau tijjani ka fake da shi saboda ka farauto zukatan tijjanawa to an daɗe ana wannan abin za ku gan su a wajen maulidi muna haɗuwa da yan shi'a muna haɗuwa ana ai soyayya tun lokacin izala suna takura musu suna kafurai ne muna a'a mu ba za mu kafurta su ba amma ba za mu yadda da zagin sahabbai ba suna yi suna yi to yanzu ƙayarsu ta yi ƙarfi sun fitar da karna a shaitani wasu ƙaho na shi'a guda biyu ya fito ɗaya a hannun hagu ɗaya a hannun dama ƙahon hannun dama na shi'a ƙahon shaitan na hannun dama shine abdul jabbar ƙahon shaitan na hannun hagu shine adamu mina waɗannan sai ya zama sun zamanto kaman kuros abin da ɗan shi'a da a ƙasan nan sai dai ya fito har ta zazzaki sai dai ya fito ya ce maka Allah ka la'anci na farko Allah ka la'anci na biyu Allah ka la'anci na uku ana cewa fa da sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru da sayyidina Usman yake yi har ana mai uzuri ana kare su to yanzu kan gashi karara kaga yaro wanda in ka tsare shi farlan alola ba zai iya kawo maka su a cike ba amma sai ka ji ya buɗe baki yana kafarta sayyidina Umaru ba zai iya baka farillan alola ba ballantana an zo wankan janaba Allahumma salli ala sayyidina rasulillah ya tafi duk haka suke to wannan abu mu dalilin wannan abu muna so mu fito mu nuna bara'ar mu da shi'a su sani yanzu tsakaninmu wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghada kawai tsakaninmu kenan ba wani gaba ce duk wanda zai taba sayyidina Umaru zai taba sayyidina Abubakar zai taba Nana Aisha zai taba Ummu Salama zai taba Abu Huraira zai taba sayyidina Anas bin Malik to wannan abokin gaban mu ne in ya gan mu ya san mu abokan gaban sa ne ya san mu ma mun dauke shi abokin gaba kuma anan kafin din na shiga karatu wannan shimfidar da nake yi yan uwan mu tijjanawa akwai waɗanda suke zuwa za su haɗa maulidi sai ka je ka gayyaci malamin shi'a ka kira malamin ɗariƙa gashi sai kuma ka zo ka gayyaci malamin shi'a idan ya zo ni da kaina tun kafin wannan rigimar ta yi wani maulidi da muka yi a nan baya sai na rasa wannan bawan Allah ina zai ce hadisin da ake cewa an tsaga zuciyar annabi duk ƙarya ne wannan raina manzon Allah ne na ce to wannan shi wannan daga wata duniya ya faɗo ne na rasa yaya abin yake to a yanzu sun fara in sun je wajen maulidi bukarin me sai kaga har wai yana da karfin jara'a bukarin ne in ana maganan annabi ba a maganan umaru kai din banza Allah da ya tashi taimakon manza Allah da umaru ya taimaki annabi kai waye zaka ce zaka kara annabi ba tare da umaru ba ka isa ba Allah zai iya kara manza Allah ba abakar ba umaru amma da ya tashi ya ce shi ne wanda ayyadaka bi nasirihi sai ya ce wa bil muminina Allah ne ya karfafe ka ya rasulullahi da nasaransa kuma ya karfafe ka bil muminina da abubakar da umaru ƙarya kake ka zo ka ce za ka kara manzo Allah ba tare da Umaru ba ba tare da Abubakar ba kowaye kai ƙarya kake da haka yan uwa a fahimci wannan abin da kyau don haka yan shi'a idan sun taso sai su je wajen maulidi to duk wani batijja ne idan ka je ka gayyaci dan shi'a maulidinka ya taba sayyidina Abubakar ko ya taba sayyidina umaru kai shiru ka bari na rantse da Allah baka da ladan maulidi tsinuwar Allah da manzo Allah sai ta tabbata akan ka wallahi ka sa wannan a ranka kaulan wahidan duk maulidin da aka je aka taba sayyidina Abubakar ko aka taba sayyidina Umaru to wannan maulidin maulidin tsinannu ne kuma daga ƙarshe su kun sa akwai abin da baya bukatan hujja ko wai kullum muna faɗa a jan wani maulidi wani wani dattijo ya ga yana tafiya zai je wajen maulidi sai wani yaro ya gan shi ya ce baba ina za ka je ya ce zan je wajen maulidi ya ce baba maulidi ai bidi'a ne ya ce to ɗana me yasa maulidi ya zama bidi'a ya ce maulidi bidi'a ne saboda babu shi a zamanin annabi ya ce yanzu da abin da babu shi a zamanin annabi bidi'a ne ya ce eh ya ce to yanzu ɗana in tambaye ka kai akwai ka a zamanin annabi sai ya ce a ya ce to kai ma bidiya ne ka bani waje to wannan kaga bai bashi a littafi ba to mu muna gaya maka sayyidina abubakar duk daga alqur'ani ya faɗa sayyidina umaru duk daga alqur'ani ya faɗi falalan su mun fi karfin mu tsaya wai kana wajen maulidi wai muna tashi muna ce maka bukari ya rawaito girman sayyidina abubakar wannan daban idan muna wajen a shirya shoman tijani idan muna wajen a shirya ni dai ina gurin to in dai da matasan tijjanawa a gurin zuga zami za a tarwatsa maulidin zan ce malamin shi nan a kama shi zan mai bulala ɗari haddi billahi lazi wallahi sai na ma bulala ɗari wallahi kana taɓa sai na bakar a gabana ko sai na umaru a kan mimbari in na rarumo matasa zan ce ku miƙe shi in bani da dorina in cire wayan laspika in maka bulala ɗari haddi idan na sauke yin ce to gobe kuma ka kai ni kotu gobe kai mu kotu to hujjan kenan wani hujja zan baka na sayyidina abubakar bawan Allah ne a inda zan baka hujja na sayyidina abubakar dan aljanna ne ko sayyidina umaru kana buƙatar in ce maka ranan da take saman nan ba rana bane wata ne misali hujjan sayyidina abubakar da sayyidina umaru bayin Allah ne ya fi ƙarfi akan bayyanar rana a sama da haka mu abin da muke faɗa yan uwa tijjanawa su sani daga yanzu kar ka rudu dan shi'a yana maulidi ka lura maulidi far'u ne ba asalu ba yanzu in kana yin maulidi a gidanka shekara sai ta zago ba ka yi ba akwai hadisin da ya ce sai ka biya bashi sai ya zama maka dole sai ka yi babu in ka ga dama ma za ka ce wannan shekaran zan huta sai bayan shekara uku fahimtum matuƙar kana son annabi amma akwai ran da za ka ce kai sai na bakar barin dan tsane shi na shekara biyu bayan shekara biyu na dawo in so shi baka isa ba to kaga sai na bakar asulu ne shi ya haɗa mu amma maulidi far'u ne da aka ba wani wanda zai fake wai sun zo suna maulidi ko suna wani abu su zo su taba sayyidina abubakar su taba sayyidina umaru to abu ya kai matuka mujamala da ake yi da ai yan uwanmu ne yan babu billahi la ilaha illa sai mun kuma matsalar abin takaicin in sun taba maka sayyidina abubakar kai ba wanda zaka taba su su ji haushi kumaini to ko kumaini ni ko ni ka taba na taba kumaini ai ban huce ba ko ni ka taba na taba kumaini ai ban huce ba tsakani da Allah to ballantana ka je sayyidina abubakar ka taba sayyidina abubakar sai in rasa wa zan taba naka ka ji haushi to abin da zan taba in ji haushi shine zamu fito mu wayarwa da yan uwa kai yan uwa su fahimta daga yanzu in dai kai masoyin shau tijjani ne in dai kai mabiyin shau ibrahim yas ne radiyallahu ta'ala anhu tsakaninka da shi'a masu taba sahabban manzon Allah gaba ne abadan sai ran da suka bar taba sahabbai Allahumma wani abu ya hada ku na kasuwanci wannan ba ce ka cuce shi ba yau wala yana hakumun lawani lalazina lam yuqatilukum fi din wannan shikenan sai ka bashi hakkin sa yan ya ce maka kuɗi ka kai shi police station babu komai amma dai a harkan addini duk wanda zai taba maka sayyidina bakar da yanda za su fito da zakin baki mu masu silmiyun ne masu zaman lafiya babu a taba sayyidina bakar ina zaman lafiya a taba sayyidina umaru ina zaman lafiya to dan haka wancan shi a jikan maguzawan Niger din nan Adamu Mina da ya tashi a fejin sarki zaki ya yi waɗansu abubuwa sai ya je ya ɗebo wasu maganganu wai hadisai da ya tashi ya dinga kawo falalan hadisai akan alul baiti muhallin nizai sai yasa ba iya ba ba kaɗai ko littafi ba iya istidlali ka san me zaka faɗa ka je ka ɗebo littafi kana manzo Allah ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa itrati waye musu ba wanda yayi musu amma da manzo Allah ya faɗa haka shi yake gwada maka kuma ka kafirta sayyidina Umaru shi yake gwada maka kafirta sayyidina Abubakar ba wanda yake musun falalan alul baiti abinda muke maka musu baka isa ka zagi abokanan shugabannin alul baiti ba shine manzo Allah baka isa ka taba sayyidina Abubakar ba baka isa ka taba sayyidina Umaru ba dan haka da ya tashi sai je yana ta debo falalan alul baiti duk wannan mun yadda bamu da inkari inkarin mu waye ce ka taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abin da muke so nukuda ta farko in shiga a gurguje tunda an ce ba za a daɗe ba abu na farko shine ga wanda ya tashi in ka san ka'idan ilimi lokacin da ka zo za ka fara ba da istidlali a wajen malaman shari'ar musulunci malaman usulul fiqi abin da suka tafi suka ce al'adillatu shar'iyya al'adillatu shar'iyya abubuwan da ake ba da dalilai na hukunce hukunce na shari'a a cikin su almuttafaqu alaiha kwaya hudu ne wanda aka yadda aka yi ittifaqi a kansu guda hudu ne na farkon su number 1 shine alqur'ani na biyu shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine al-ijma' na hudu shine alkiyas waɗannan an yi ittifaki a kansu to lokacin da ka tashi zaka go ba da hujja duk littattafan da ka ɗauko kana so ka gwada min kafircin sayyidina umaru sayyidina umaru a zamanin sa qur'anin nan ya sauka sayyidina bakar a zamanin sa qur'anin nan ya sauka abinda kake da a wannan in a cikin musulunci kake da a wasa to ba zai taɓa yiwuwa Allah ya bar mu a duhu ba sai ya bayyana mana shi karara to lokacin da ka taso za ka yi magana akan sayyidina umaru abu na farko da za ka fara ɗauko min shine sai ka ɗauko min alƙur'ani me alƙur'ani ya ce akan sayyidina umaru da yan uwansa me alƙur'ani ya ce akan sayyidina abubakar da yan uwansa sahabbai in ka gama da alƙur'ani wanne ne yake ba alƙur'ani sunnar manzon Allah sannan sai ka buɗe littattafan hadisai ga hadisai ma sun je domin ka karfafa ayoyinka ko kuma a'a ka kawo min abin da malamai suka yi ijima'i ko ka kawo kiyasi haka ake yi amma kar ka tashi kawai yanda ake cutan mutane abin da suke yi a buɗe bukari ne ya rawaito ba ni na akaramkun lawo abu na farko malaman hadisi abin da suka ce dukkan malaman ilimi sun san hadisi abin da ake kiran shi da zanniyu subuti da qat'iyyu subuti alkur'ani shi kadai ne littafin da qat'iyyu subuti ya tabbata daga Allah akaram kallahu alkur'ani shi kadai ne qat'iyyu subuti wanda ya tabbata babu shakka daga Allah yake amma hadisan manzon Allah tun daga kan bukhari har kaza gaba ɗayan su ya tadarraqu shakku ilaiha zanniyatu zanniyatu subuti ne hadisai to ya zaka dauko ga asalin qat'iyyu subuti alkur'ani sai ka koma kan zanni subuti ka fara mun aiki da shi wannan abu na ɗaya kenan sannan abin da malaman hadisin da suka faɗa wanda fa su ka je ka duba alfetul iraqi suke cewa idan an ce hadisi sahihi ne suka ce galibin kyakkyawan zaton mu shine manzon Allah ya faɗa in an ce hadisi da ifi ne galibin zaton mu manzon Allah bai faɗa ba amma ba yana nufin sahihi tabbas ɗari bisa ɗari manzon Allah ya faɗa ba ba yana nufin da ifi tabbas ɗari bisa ɗari manzon Allah bai faɗa ba وليس بالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقط والمؤتمد wannan na farko kenan ka'ida ce ta ilimi ya kamata waɗannan yara su ajiye a gabansu abu na biyu idan ka tashi sai ka ɗauko abin da yake alƙur'ani sai ka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabbai sayyidina Umar sahabin annabi ne sayyidina Abubakar to yanzu muna son mu ji da mu da kai me alƙur'ani yace akan sahabban manzon Allah ko ba haka bane shine abin da kaga shi saboda karfin sa ma baka isa ka ce haddasana wana haddasana wana qala Allah ta'ala babu babu wana wana da an cire maka kawai daga kai sai ubangiji mubasharatan saboda karfin dokin da alqur'ani yake da shi to dan haka in ka taso sai ka dauko mai alqur'ani yace bismillahir rahmanir rahim sai muka ji alqur'ani yana cewa lakinir rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jahadu bi amwalihim sun yi jihadi dan tabbatar da addinin musulunci da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu rayukansu suka ɗauka jiya kun ji bayanin da sai ji bashir yayi irin yadda sabon manzo Allah suka yi tallar rayukansu a faranti da haka addini ya zo maka kai ka zo ka ci tuwo ka koshi kawai ka buɗe littafi baka sanya addinin ya shigo ba kana kafirta sahabban manzo Allah jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi sun bada dukiyansu sun bada rayukansu wa ulaika lahumul khairat Allah ya ce kai waɗannan duk alherin duniya da lahira nasu ne gaba daya ya ce wa ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne suka dace a addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha zalika al-fawzul azim Allah ya tanada musu wasu irin aljannatai da koramai suna gudana a tsakaninsu wanda za su dawwama a cikin aljanna ba fita wannan shine babban rabo wannan ayat dai ba akan babana ba ba akan shehina ba akan su sayyidina Umaru da sayyidina Abubakar in ka cire shi me ya tabbatar da sahabin da kake ganin girmansa tunda ayat bata ta kira sunan kowa ba wannan shine asali alqur'ani abu na farko kenan da su fara dubawa sannan Allah yana faɗa wata aya yana cewa was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin kun ji ba yan gaba gaba na sahun farko wanda yake daga cikin muhajirai walan sani daga kuma cikin mutanen Madina wallazina tabauhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim Allah yana kiran su sayyidina Umaru yana cewa Allah ya yadda da su sun yadda da Allah to kai kuma waye kai ga wannan ayar sai ka je ka ɗauko hadisi da an rubuta shi bayan annabi da shekara ɗari biyu ka zo ka kafirta sayyidina Umaru ina ka kai alqur'ani ya kamata su bamu wannan ansan su bamu wannan ansan tambaya ne in kuma ka ce a wannan ayan baya ba sayyidina Umaru a ciki sai mu ce in juwa in kuma ka ce daga baya ai akwai shi a ciki amma ya canza to mu mun riga mun san Allah in Allah ya ce na gafarta baya canzawa wannan shine hukuncin Allah in Allah ya zartar da hukunci ya san me zai faru da Allah ya san ba zai gafarta musu ba ya san me zai faru da su sai ya kira su kawai cewa su yan wuta ne shikenan a shige amma da Allah ya ce ya gafarta musu to hukuncin Allah baya canzawa akan wannan sannan idan mun zo faɗin Allah kamar yadda Allah yake faɗa cikin Alƙur'ani bismillahir rahmanir rahim muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma huwa ashiddau alal kuffari ruhamau bainahum tarehum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kadhar'in akhraja shatahu fa'adarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu dhurra yaghidha bihim الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah abin da yake faɗa akan sufofin manzo Allah muhallin shahid Allah ya ce ya tanaji wato ka sabon annabi ne lui giza bihimul kuffa dan Allah ya bakanta wa kafirai rai da sahabban annabi kafirai su ji ɗaci in sun ga sahabban annabi to dan Allah wanda muka ganshi yana kin ɗaya daga cikin sahabban annabi ayan nan ta hau kansa ko ba ta hau kansa ba da haka imamu malik ya faɗa yake cewa ya ce duk masu zagin sayyidina abubakar da sayyidina umaru kafirai ne aka ce me sa ya ce allah ya ce liyuri da bihimul kuffar dan ya bakanta wa kafirai rai da shi dan haka wanda ya fito ya ce sayyidina umaru kafiri ne waye arne shine tataccen arne number one mai lasisi number one wanda allah ne ya faɗa ba mu ba kuma in ka duba in ka duba mu ba mu kafirta mutane bayan Allah ce lugiza bi mulku far manzo Allah kuma ya ce man qala la yaqi ya kafirun faqad ba bi aduma ni in ka dube ni na la ilaha illallah ka ce mun kafiri kana ce mun kafiri manzo Allah ya ce in ta zo ta gani ba kafiri bane za ta koma kanka ka zama kafiri to ka kaddara ni musulunci na da gani nan riba riba ballantana musuluncin sayyidina Umaru da babu mai kokwantan sayyidina Umaru musulmi ne ka zo ka ce sayyidina Umaru kafiri ne ka zama me ka zama kafiri wannan mubasharatan da faɗin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da haka yan uwa idan an tashi sun tashi istidlali abu na farko su nuna maka a alqur'ani ina Allah ya kafirta sayyidina Umaru ba za ka taba samu ba sai dai ka samu yabo to kaga idan fa alqur'ani ya tsaya shi ba a cewa duk wani koda sunna ta zo ta karfafa alqur'ani koda ka cire ta zaka ga alqur'ani yana nan cif cif a cikinsa da haka in alqur'ani ya tsayar da sayyidina Umaru ba wani yaro ɗan maguzawa a damumina ko wannan shaidanin bajabbere na Kano kace zaka rubuta Sayyidina Umaru ƙarya kake ka'inan mankana kowaye shi Allah ya tsayar da Sayyidina Umaru daramin ram duk wanda ya taba Sayyidina Umaru ya kafirta Sayyidina Umaru muna gaya mai shine tataccen arni Sayyidina Umaru wannan shine magana kaulan wahidan wannan kenan sannan abu na biyu bayan ka ajiye alkur'ani sai ka ce to abin da yake biyu alkur'ani sunnar manzo Allah da mu da su da masu kin sayyidina Umaru da masoyansa duk mun yi ittifaki cewa sayyidina Umaru yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin din da Allah ya faɗa sayyidina Umaru yana nan daga cikin yan farko farko farko da shi aka sha gwagwarmaya a Makka na wahalan da aka sha aka zo aka yi hijira yana daga cikin muhajirai to wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sayyidina Umaru da shi aka yi Badar aka yi kaza da sauransu haka ne to wai tambaya hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari hadisin wato Hadid bin Abi Balata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shirin zai je ya yaki Qurayshawa a Makka shi wannan bawan Allah sahabin manzo Allah sai ya tashi sai ya je ya rubuta wasiƙa sai ya gaya wa Qurayshawa cewa annabi zai zo ya yake su to da ya rubuta wasiƙar kafin wasiƙar ta isa Allah sai ya sanar da manzo Allah cewa gashi za a kai musu wasiƙa manzo Allah ya tura su sayyidina Ali suka je suka karɓo wasiƙar suka dawo bayan wannan bawan Allah ya zo annabi sai ya kira shi ya ce me yasa kai haka sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam uzuransa sayyidina Umar yana gurin sayyidina Umar sai ya ce ya rasulullahi ka bani izini in sara kan wannan munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yake ce manzo Allah sai ya ce innahu qad shahida badara ya ce ya halarci yakin badar ya za ka kira shi da haka ya ce wa ma yudrika la'alla Allah ay yakuna qad ittala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum faqad faqala amalu ma faqad ghafartu lakum yace me ya sanar da kai bayan ya halarci yakin badar Allah ya ce duk wanda ya halarci yakin badar ubangiji tabaraka ta'ala ya ce kowa ya aikata abin da ya ga dama na yafe muku idan ka ziyarci yakin badar ko zuwa kai ka je kai kai a lokacin za ka yi sujada walata da uzza Allah ya kiyaye annabi ya maka stam ka shige shikenan to kuma ku kaddara dan Allah akwai hadisin da zamu zo mu a gaba in dai Allah yake bi ku kaddara abinda wannan Hatib bin Abi Bal'ata din nan yayi yaron sa subhanallah yaron sa ɗaya daga cikin bayinsa ya kawo karansa gurin manzo Allah ya ce wa manzo Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah la yadkhulanna hatibun nara hatibu sai ya shiga wuta faƙala manzala sai ya ce mai kazabta ƙarya kake yi la ha wallahi ba zai shiga wuta ba fa innahu shahida badaran domin kuwa ya ya halarci yakin badar wal hudaybiya duk kuma wanda ya halarci wannan yakin Allah ya mai stamp dan aljanna ne sayyidina Umar kuma yana ciki to me yasa idan zaka je ka ɗebo ka yadda da Bukhari in zai gaya maka kuskuren sayyidina Umaru to ai kuma sai ka yadda da Bukhari in zai gaya maka alherin sayyidina Umaru kuma wal khairu muqaddamun ala sharri shi alkhairi shi ake gabatarwa akan sharri kuma ku duba tsakani da Allah masu cewa sayyidina Umar hadisin da suke kafa hujja da shi cewa sayyidina Umar ya zo lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiyar da zai rasu aka kawo aka ce manzo Allah ya kawo takarda za mu zo mu yi magana akan hadisin nan gaba sayyidina Umar wai a fadan su sai ya ce hajura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana fadan su ran bahana ne ku bar shi ba da wannan suke kafirta sayyidina Umar ba to tambaya ka kafirta sayyidina umaru a yi mukarana tsakanin faɗin sayyidina umaru a jirar rasulullah da da aikin wannan sahabi da ya rubuta leta annabi zai yaki ya tona asirin daular musulunci tsakani da Allah wanda ya fi nauyi wanda ya tona asirin daular musulunci ya yi fi nauyi amma manzo Allah ya na kafirta shi ya ce dan aljanna ne ya hana sai na umaru ya kashe shi ya ce dan aljanna ne to ya kuma abin da bai kai wannan ba saboda kawai hajatun fi nafsi yaquba qadaha kana son sai ka kafirta sai na umaru ka zo kai wannan abu ya kamata jama'a aljannan nan dai da yake faɗa gaskiya ne wutan nan ma gaskiya ne shi kuma Allah ya saka wuta ba nadama zai yi ba billahi allazi la ilaha illa huwa kowa ya shiga taitayinsa ba ta yanda za a yi sai da umaru ya tafi wuta kai da babanka da mamanka ku shiga aljanna kowa ya kai ko mala'ikan da aka sa shi gadin aljanna a gidan shi aka a gidan ku aka halicce shi wallahi in ka je ba zai daga maka kafa ba ka san da wannan ba wasa a cikin wannan lamarin ba wasa a cikin wannan lamarin wannan kenan ga hadisai kaga anan mun samu qur'ani mun samu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙarya na biyu da suke yi shi wannan a rafidiyin mina adamu mina da ya tashi sai wata magana sai ya ce ai al'imamul gazali al'imamul gazali radiyallahu anhu shugaban sufaye ya yi wata magana a cikin wani littafinsa ya kafirta sayidina umaru wanda shi al'imamul gazali mun duba bai faɗi shafi ba domin mai ba littafin imamul gazalin bane a gabansa naƙaltowa ya yi daga littattafan 'yan shi'a sai ya zo yake karantawa to da bai fata shafi ba sai muka bar shi a je ma abin da ya karanta haka yake a cikin littafin al-Imam al-Ghazali ba kafirta sayyidina Umar yayi ba ba kafirta sayyidina Umar yayi ba domin me ga maganganun al-Imam al-Ghazali akan sahabbai a gurare da yawa misali ga maganan al-Imam al-Ghazali radiyallahu anhu a cikin littafin sa al-Iqtisad fil I'tiqad a shafi na 164 yana cewa fayambagi an tastasiba hadha al-i'tiqad fi haqqihim yace ya wajaba akan dukkan musulmi yayi wannan i'tiqadi akan sahabban manzon Allah yace wala tusi adhanna bihim karka yadda ka muna nazato wa sahabban manzon Allah wa aktharu ma yunqalu mafi yawan abin da ake cirowa na yi wa sahabbai sharri muqtara'un yace an kirkire shi ne bi ta'assubi saboda san zuciya fi aqim akan haƙin sahabbai wala asla lahu wannan abin al-Imam al-Ghazali yace zaka samu bai da asali yace wa ma thabata naqaluhu abinda kuma ya tabbata cewan sahabban sun aikata kake ganin sa laifi ne yace fattawilu mutatarriqun ilayhi tawili zaka samu zai iya shiga cikin sa ma'ana ya tabbatan sun yi ya ce to za a iya mai tawili ta hanya mai kyau wanda sahabbai za su kubuta domin abin da yake akwai shine ba cewa muke sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masumai bane la sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba masumai bane ahlul baiti ma da ake danganta musu isma mu a wajen mu ahlus sunna wal jamaa ahlul baiti ba masumai bane ba masumai ba ne to ballantana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna iya yin laifi suna iya yin kaza amma fa ka sani laifin sahabbai da alkhairin su kwatankwacin digon fitsari ne a cikin teku maliya tekun nan shine alkhairin sahabbai digon fitsarin nan ba zai wuce laifin su ba shi kuma wannan digon fitsari zai najasta teku ba zai najasta teku ba sannan kuma kai waye da zaka ɗauki laifin sahabbai ka hukunta shi da shi yanzu dan Allah idan an ce sayyidina Umaru duk abin da ake ko sahabban manzon Allah sun saba wa annabi Muhammadu to a cikin mun nan kaf waye zai iya fitowa ya daga hannu ya daga yatsa ya ce tun da nake ban taba saba wa manzon Allah ba in akwai shi ya daga hannu To in duk abin da hukuncin da za ka yi wa sabon annabi sun saba wa annabi a nan kai ma ka yi wa kanka hukunci kai wa iyayenka hukunci da wannan mantikin duk kowa da kowa dan wutan jahannama ne ba wanda ya isa ya fito tas tas tas ba wanda bai taba saba wa Allah ba sai manzo Allah kainan man kana to dan me zaka mai da laifin ka ya zama tudu ka dinga takawa kana hango laifin sabai ka zama gwano da baya jin warin jikinsa sabon da baka rayu da su ba tsakaninka da su shekara dubu da ɗari hudu da yankai ƙarni goma sha hudu kawai ka zo kana magana a kansu wannan ba a kyautata wa manzo Allah zato ba kuma yanzu kana ganin kamar sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru in dai ka san Allah fa cewa manzo Allah yi akan iyalan gidan Annabi inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa 'ala al-bayt wa yutahhirakum tatheera ba fa manzo Allah ba alul baiti na manzon Allah sawa'un iyalansa ne ko 'ya'yan gidansa Allah ya ce yana sanya tafiyar muku da kazanta wa yudahhirakum tatheera ya tsarkake ku tsarkakewa to dan Allah akwai kazantar da ta wuce a ce ga annabi Muhammad yana kwance amma na biyu da na ukunsa duka kafirai ne a kusa da shi akwai kazantar da ta wuce wannan alul baita an ce za a tafiyar musu da kazanta shi anan minan mun buga waya mahaukacin banza ya tsaya ta wani inna ma yuridullahu li yuziba an kubur rijsa alal baiti tun lokacin kafin ka shiga musulunci muka yi wannan aya tun kafin ka shiga musulunci muka iya wannan ayi inna ma yuridu Allahu li yuziba ankum rijsa alal baiti wa yutahhirakum tatheera mun iya ta tuntun to amma abin da ake faɗa ta yaya alul baiti za su samu wannan darajar saboda sun rabu da annabi Allah ya tafiyar musu da kazanta shi kuma annabi Muhammad ya zama da cewa yana kwance amma Abubakar da Umaru a gefen sa kafirai wannan ya saba da hankali ya saba da hankali Allah ya fi karfin yayi haka kuma in ya zamana in ya zamana don Allah don Allah hadisi ya tabbata Abu Lahab wanda sura su kutum ta sauka a kansa a cikin alkur'ani cewan yana cikin wuta Allah ya ce tabbat ya da abi lahabi wa tab ma aghna an huma da huwa ma kasab sai sala naran za ta lahab wa maratuwa malata da fiji ya hablum min masad Allah ya saukar da sura su kutum ya tsine mai amma ya zamana saboda yayi farin bai taba sallah ba fa bai da annabtar manzo Allah ba kawai wai farin ciki yayi da ranar aihuwar mandan Allah ake kaffafa mai azaba duk ranar litinin don Allah ina sai na bakar da ya rayu da annabi sai na bakar mai kuɗi ne sai da dukiyarsa ta ƙare akan manzo Allah mai kuɗin gaske mai nasaban gaske dukiyarsa ta ƙare akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi lahira ya zaɓi annabi Muhammadu akan duniyarsa ya zaɓi annabi Muhammadu a karan kan kansa amma ka zo ka kafirta shi ballantana irin su sayyidina Umaru wanda a cikin ƙuraishawan yadda sayyidina umaru yake jin takama abuja da bai fi sayyidina umaru ba amma sayyidina umaru ya yadda duk wannan girman da komai ya bi manzon Allah in wancan saboda rana ɗaya farin ciki kawai yayi da annabi ana nan ana sassauta mai azaba ya sayyidina umaru kuma yana rauda su kai na rantse da Allah in fir'auna ne aka ajiye shi kusa da annabi ba za a mai azaba ba wallahi wallahi in dai mutum ya san girman annabi Muhammadu a to ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما waɗannan ba fa ja'u muhammadin bane jawaru muhammadan ne jawaru muhammadan hayyan wa hayyan wa mayitan sun makwabci manzo Allah annabi yana raye yana mace amma kawai ka ga wani mala ya ja banko wiwinsa kawai ka zo kana maganan irin waɗannan abubuwa ai magiyar ce za ka sha sai ka sha ta dubu sai ka sha ta dubu Allah ubangiji ya kare mu sannan in ka duba yan uwa idan mun dawo magana imamul gazali al-imamul gazali kaga duk wanda zai zo ya ce al-imamul gazali ya soki sayyidina umaru ƙarya yake maganar sa ta biyu idan ya ƙara duba shafi na 131 a cikin littafin sa al-iktisar fil itiqad yana cewa ba ma akan sayyidina umaru ba yace wa zannu bi muawiyata wa zannu bi muawiyata abinda zamu ce akan muawiyata zaton da muke mai annahu kana ala tawilin wa zannin mu'awiya ya yi duk abin da ya na yakan sayyidina ali akan tawili ne da kuma kyakkyawan zato fi ma kana ya ta'aqahu cikin dukkan abin da ya aikata yace wa ma yukasi wa haza duk wani riwayoyi da za a kawo maka na cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza yace min riwayatil ahadi riwayoyi ne waɗanda suke ahadai fasahihu minhu muhtalaqun bil batili wal ikhtilaf abin da ya inganta a ciki ma za ka samu yana kunshe da wani abu na ƙarya da sabani aksaruhu ikhtira'atul rawafi yace mafi yawan waɗannan abubuwa kirkire-kirkire ne na yan shi'a makiya sahabbai yace wal khawarij wa arbabil fudulil kha'idina fi haqqil funun da kuma kirkire-kirkire irin na khawarij waɗanda suke shiga cikin gona na ilimi waɗanda kafansu bai kai ba ya ce fayan bagi an tulazimal inkara fi kulli malam ma Allah tulazimal inkara fi kulli malam yasbut wa ma sabuta fayustan batu lahu ta'wilan ya ce fa mata azzara alaika fa qul la'alla Allah ta'ala fa qul la'alla lahu ta'wilan wa uzran lam aqli alayhi yace duk abin da ya inganta idan ma ya inganta ka kasa gane tawilin sa to kai abin da ake neman ka a mumini wanda Allah ya ce maka kai kyakkyawan zato sai ka ce to wannan abin yana da wani tawili watakila ban fahimci me Allah yake nufi da sabon manzo Allah ba shikenan ka shige kuma duk masu daga jijiyan wuyan nan ba za fa su iya dawo da jiya ta dawo yau ba ballantana su dawo da zamanin manzon Allah ba zai yi ba to kai ma ka yi kokari mana kawai aljannan nan ka neme ta ka bar Allah tunda a tsarin da Allah ya zartar zai yi fadanka da rashin fadanka ba zai canza hukuncin Allah ba ba zai canza hukuncin Allah ba da haka mu muna gaya wa ƴan uwa lallai akan abin da ya shafi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su yi taka tsantsan su yi taka tsantsan domin wannan abin ba abu bane mai kyau kuma babban abin da suke yaudarar mutane da shi shine musamman shi wannan bajabbere na Kano za ku ji in mun zo za mu yi karatu a kansa akan hadisan da yake tabowa za ku sha mamaki yadda za mu sa shi a za mu sa shi a fili ku ga yadda za mu yi za mu dane shi mu tale shi wallahi za ku sha mamaki kuma ni ban taba tunanin baro bane sai yanzu wallahi ban taba tunanin baro bane sai yanzu saboda akwai abin da yake faɗa sai ka gan shi yana kira a yi amfani da hankali amma a cikin kiran a yi amfani da hankalin zaka ga bayi da hankali shi kuma billahi lazi yanzu misali in ba ku misali da abu daya abin da yake ta yaudarar mutum da shi ilmul jarhi wa ta'dil da yake duka ya watsar da su ilimin da zai inganta maka hadisi sahihi da ifi maudu'i hasani aziz garibi yace duk wannan ilimin ƙarya ne daga baya malamai suka kirkire shi dan su ƙaryata ka'idar da annabi ya bayar na gane hadisi mai kyau sai muka tambaye shi malam wace ka'ida sai ya ɗauko hadisin al-Imam Ahmad wanda manzo Allah yake cewa idza sami'tumul haditha idan kun ji an gaya muku hadisi anni daga gare ni tarifu qulubukum wa talinu bihi ash'arukum wa absharukum wa tarawna annahu minkum qaribun fa ana aulakum bihi annabi yace in kun ji an ce na faɗa hadisi sai kuka ji zuciyanku ya karɓi wannan hadisin ya zauna muku a zuciyanku jikinku ya karɓa fatunku duk ko ina a jikinku ya ratsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kun ji wannan hadisin ya ratsa ku annabi yace kuma kuka ga hadisin nan yayi kusa da ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan hadisin nawa ne ni na faɗa kaga annabi ya bada ma'auni shi a tunaninsa haka ne annabi yace an faɗa hadisi sai kuka ji zuciyanku bata karba ba jikinku bai karbi wannan abun ba annabi yace ni na fi ku yin nisa da wannan hadisi to tambaya anan shine wannan babu shakka hadisi ne sahihi manzo Allah ya faɗe shi amma abin da malamai suke faɗa suka ce wannan hadisin david ne ma'auni ne amma kuma ma'auni ga mai ikhlasi mai neman gaskiya domin abin da zai faru in ka ce duk hadisi sai na ji ya zauna a zuciya na to me ya hikiman haka in an je lahira Allah ba zai tambayi kowane kafiri ba kai Abu Jahl me yasa baka bi Annabi Muhammadu ba wallahi duk abin da yake faɗa ne ni ban je ya zauna min a zuciya na ba shi kuma annabi ya ce in ya faɗa sai an ji abin ya zauna a zuciya kafin a karba ni kuma bai zauna mun ba dan Allah yana da uzuri ko bai da uzuri yana da uzuri kaga wannan hadisin bai zama ma'auni ba ko ni yanzu duk abubuwan da kake kawo min hadisan da duk suke kawowa ai wannan hadisai su ne suke gwada sayyidina ali shine shugaba shi to ka kaddara bisa wannan ma'aunin sai na zo sai ka ce mun manzo Allah ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda duk na zama shugabansa sayyidina ali shugabansa ne babu shakka manzo Allah ya faɗa sai ka samu wani sai ya ce maka kai ni wannan abin ya ga abubakar ga umaru ni wannan abin bai kwanta min a zuciya ba saboda manzo Allah ya ce in kun ji hadisi sai kun ji zuciyanku ta karba ni kuma zuciya na bai karba ba yana da hujja ko bai da hujja kaga ma'aunin ka ba ma'auni bane ma'auni ne wanda baka sanya ake aiki da shi ba baka sanya ake aiki da ma'aunin ba dan haka irin waɗannan abubuwa da suke yi sai ka ga mutum ya go shi kansa kuma yanzu da ya ce ya ji shi baya son ya yi amfani da ilmul jari wa ta'dil bai yadda malamai da suka ce ga ka'idojin da ake gane hadisi sahihi ake gane hadisi da ifi ake gane hasani ake gane kaza sai kace baka yadda da shi ba to kalas shi wannan hadisin na idza sami'tumul hadisa anni wannan hadisin da aka rawaito din ta wani hanya ka gano cewa annabi ya faɗe shi in kace ta yanayin da na ji a jikina ne a'a ai kafin ka ji a jikinka hadisin yana nan ya kamata a ce ta wani hanya ka gano shi kafin ka ji a jikinka in kuma za ka gano shi ka tabbatar da sahihi ne sai ta hanya ɗaya shi ne ta hanyar aljaru wa tadil ilmul jari wa tadil to kuma ka rubuta hanyar shi kansa hadisin ka ɗauki wuka ka yanka kanka kana ta iyu na wani ya ce ya ce da Allah wani ya abin nan ya taɓa shi sun je sun banko wuyuwansa ya taɓa shi ya taɓa shi ya ce da Allah malam wani wai ni na mutu ne ko ina raye shi bai san yana raye ba ko ya mutu amma kuma gashi yana magana to shine da wannan fa ka ɗauki wuka ka yanka kanka da kanka baka sani ba to irin waɗannan abubuwa da yake kawo mutane na tawilan banza da wafi kuma babban hatsarin shine shi yanzu adam mina garaje yayi sai ya bayyana kin sahabbansa a fili amma abdul jabbar din ai ana nan shi zai bayyana yanzu ku duba akwai bidiyonsa da ana nan da da lokaci da mun sa muku amma sai ran da za mu yi karatu akan hadisan da ya taba ya faɗi ba da bakinsa ya ce wallahi matasa ina muku kashaidi ina ja muku kunne a kan sahabban manzan Allah za ku shiga wutan jahannama babu fitowa kai mai magana akan umaru ka yi abin da umaru ya yi albarkacin umaru kake ci albarkacin kaza kaza kaza kaza yau kuma kawai sai gashi yana faɗa shi gwanin naku wai sai dina umaru bai taɓa kashe kowa a gurin yaƙi ba ka duba dan manzo shi kadai in banda bali in da ni na kalli wannan kawai daga lokacin na kalli wancan na kalli wannan sai in koma cikin dutse in fara halwa kawai na san na tashi aiki amma kuma sai ka ga ya zo ya tara yaran mutane ya koya musu rashin tarbiyya malam ka ji yanda suke magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi abokin abokan iyayensu kuma ba za su iya magana akan su haka ba komin lalacewan abokan iyayensu to billahi la ilaha illa huwa mu abin da muke faɗa wannan shi yake gwada mana gaskiyar tafiya ta ɗariƙa shotijani idan mutum ya saba da gaskiya za mu bar shi kowaye shi yanzu dai kaga abdul jabbar kowa ya sani a ƙasar nan ba wanda suka ƙaunace shi na tsakani da allah irin mu ba wanda suka ɗaukaka shi suka taimake shi hissan wa ma'anan suka ɗaukaka shi suka ba shi dukiya suka ba shi komai irin mu tijjanawa to amma da ya bar allah gashi mun bar shi su ma 'yan shi'a da muka daɗe muna ta ayi kaza a taro ta nan a taro kaza sun bar Allah sai sa su ma muka bar su sun bar Allah sai sa muka bar su don haka addinin nan guda ɗaya ne shi kuma Allah da yau ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wata da'awa da ake yi muku ku lura mutumin da zai zo ya ce muku mutanen mu suna da hamasa na addini kishin addini sai kaga mutane sun taso suna ce muku malam mu ba ruwanmu da kowa ba mu ganin kowa sai manzon Allah na'am kalimatu haqqin amma yuradu bihal batil kalma ce ta gaskiya amma kuma ƙarya suke yi dalili shine idan ka ce kai babu kowa a gaban ka sai manzo Allah da sharadi daya za mu tambaye ka ko kai waye za mu ce maka akar maka lau ka rayu da manzan Allah ne ka ga annabi ido da ido ka rayu da shi a ban rayu da shi ba to ya aka yi ka san annabi ai alqur'ani ne ya gaya mana eh naji qur'ani ba musu amma karan kallahu ya aka yi qur'anin ya go maka sai ka fara lissafowa zamanin sabbai zamanin tabi'ai zamanin tabi'u tabi'ina daga wane daga wane har zuwa kan wane ba haka bane haka dole zaka jero mana to ashe ka ga baka isa ka san annabi ba sai da ka bi ta wani channel ta kan wasu mutane to yaushe kuma yanzu zaka zo ka dinga yaudara na da abin da ba littafin babanka ba ba na mamanka ba ba a gidanku aka rubuta ba budewa ka zo kai ka karanta sai kuma ka ce na watsar da kowa sai annabi kuma kai ma fa a lokacin in gaskiya ne ɗaliban da suke gabanka su tashi su zungure maka kai su ce malam ba ruwanmu da kai ƙariya ne ba mu tare da kai sai annabi ba gaskiya ba ne sai su zungura kanka su tashi su tafi gurin annabi ba tare da kai ba ba kana da awan za ka haɗa su da Allah da manzo Allah ba ne to watse cewa ɗaliban gaban ka dala ɗaliban gabana kowa ya tashi tafi gurin annabi kar ku ƙara rike kowa sai annabi ka gani wa zai dawo gobe ba wanda zai dawo gobe da aka a daina yaudarar mutane mutanen mu suna da son annabi suka ji manzan Allah kawai na'am manzan Allah kawai amma baka isa ka tafi kan annabi daga ka ba kowa ya kai kamar yadda kuma kullum fa faɗan da muke da yan izala kenan su yan izala sun zo suna cewa a duk wanda ya zo ka tafi wajen Allah da kaka kar ka yadda ka je wajen annabi a bani dan Allah dan annabi wa yake kace dan Allah dan annabi malam kace dan Allah dan Allah kai ka fadan ma bai dadi ba malam dan Allah dan Allah ko dadi babu wallahi akwai dadi amma an kace dan Allah dan annabi in kace shirka ne sai mu ce maka baka da hankali a wajen sallar da bautan sallah wa manzo Allah yake amma Allah yake kace ashhadu an la ilaha illallah wa shaɗu anna muhammadan rasulullah a sallah ya haɗa su kai a wajen ɗan sabu in ba za ka bada kuɗi ba kawai an roƙe ka yan ɗari biyun ka tana nan kai almajiri ba zan baka ba yi gaba shikenan amma ni ba zan bayar ba malam kace dan annabi ka ce kawai malam baka son ka bayar ka yi gaba kawai shikenan to su yan idala suna cewa a tafi wajen Allah da kaka tafiyan makafi malamanmu suna cewa wa anta babullahi ayyun ri'in wa fahu min gairika la yadkhulu annabi kai ne kofan Allah duk wanda ya zo wa Allah ba tare da manzan Allah ba akar maka saurara duk wanda ya zo wa Allah ba tare da manzan Allah ba baya shiga fadar Allah ba haka bane kai kuma ka zo kana cewa a yau kai ma ka zo kana cewa annabi a tafi da kaka a tafi da kaka ta yaya to shikenan qur'anin nan dai duk malamai ne suka kawo mana hadisan nan duk malamai ne dukkan na watsar da suna ajiye akar maka Allah yanzu ni manzo Allah nake son ka sada ni da shi amma ba da qur'anin da sayyidina Abubakar yasa aka hada sayyidina Umaru haka aka zo aka mai da shi al-mushaful usmani har aka zo aka yi wani abu ba din na aje wannan qur'anin ba da hadisin bukhari ba ba da muslim ba ba da littattafan yan shi'a ba duk malamai na ajiye su yanzu na zo gaya na hada ni da manzon Allah ba wani channel in ga ya zaka yi da haka mutane su san irin waɗannan dabaru da ake musu mutum ne yana son ya gina aƙidansa na munafurci sai ya dinga fakewa da sunan ɗaukaka manzan Allah alhali ruguje manzan Allah yake ba wanda ya isa ya tafi kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kaka ba tare da wasiɗa ba in gidan sarkin garin ku zaka shiga sai ka samu mai gadi yayi maka iso da sakatare gidan gwamnati sai an yi maka iso ya fadar manzan Allah ya fadar Allah mutane kawai sun mai da addini ya zama wasa Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yi mana magani magana ta gaba a gurguje sai hadisi da suke kawowa hadisin nan da al'imamul bukhari ya fitar cewa wanda suke kafirta sayyidina umaru a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kwanta rashin lafiyan da Allah zai karbi rayuwarsa a ciki sallallahu alaihi wasallam sai ya zama manzo Allah ya ce ku kawo takadda in rubuta muku abin da ba za ku bata ba bayana sahabbai sai suka yi ta cece ku ce su da suka tashi a kalman hadisin sai aka ce hadisi ya zo da hajura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma su da suka tashi wani ɗan shi'a ibn al-mutahhar wanda ibn taymiya ya yi mai raddi da minhajus sunna da ya tashi kalman cewan waya jira irin magana wanda baka san me ake faɗa ba sai ya ce wai sayyidina umaru ne ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar da su akan cewa sayyidina umaru ne ya faɗa alhali ba sayyidina umaru bane radiyallahu ta'ala ya faɗa wajisin abin da ya zo cewa aka yi ƙalu sun ce sun ce kaga ba a ce ƙala umaru ba aka ce kalu sun ce hadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka suka dirar wa sayyidina umaru annabi ya ce a kawo takardar rubutu shi umaru waye da zai zo ya ce ba za a kawo takardar rubutu ba shine wannan gabotarin mai sifan wawaye dolo kawai ya dauka wannan hadisin yana cewa wai sayyidina umaru kafiri ne akai sayyidina umaru fa sayyidina umaru fa ya ce sai na umaru na rasa a lokacin inda suna da imani a lokacin da yake wannan koma ta sane a gabansa ya kamata ta naushe shi sai ta zubar mai da hakora billahi lazi la ilaha illa inda imani ya ga wa sayyidina umaru wannan to anan iskali da muke so su warware abu na daya hadisin nan idan mun gabatar a baya dama mun faɗa ɗazu mun ce ba kowane abu dan ka gan shi cikin bukhari da muslim shi yake gwada cewa hadisin nan sahihi ne mi'a bil mi'a ba hatta malaman salafawa da ake ganin su suna da tsauri gurin hadisi irin su albani shi ma albani bai tafi akan cewa duk abin da ka gan shi a bukhari da muslim sahihi bane mi'a bil mi'a albani fa to ballantana malaman mu an samu mun yi karatuttuka a baya da ya shige da yawa wannan hadisin na farko za ku samu hadisin ya zo da alfaz kaman haka na farko hadisin nan ya zo da kalman hajarar rasulullah na zo ya zo da kalman la ya hajar rasulullah ya zo da kalman a hajar rasulullah kaga idan an samu canjin wannan lafazi hadisi ya zama tomu tsaribi hadisin ya yi rawa malam yana bukatan ka miƙar da shi na ɗaya kenan na biyu wannan kalman na cewan hajira ko la ya hajira ko a hajira rasulullah wanda ya rawaito wannan hadisin shine ya rawaito da wannan kalman shine sufyan ibnu uyayna shi kuma an samu